الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شذا بدأ دروسا من حديثي من كراتوش كل تاف رياض الصالحين na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf wanda aka fi sunan al-Imam An-Nawawi sannan muna karatu cikin Kitabul Fadail zama da ya gabata mun yi bayani kuma da ya mana bayani akan umarni ga mai azumi ya kama harshen sa mun ce ba iya mai azumi ba ko lokacin da kake azumi a rayuwar ma gaba ɗaya ka kame mai harshen ka saboda harshe din nan aka ce da safe in ka waye gari gabbai duka suna cewa harshe mu naka ne in ka daidaita mun tsayo in ka karkace ka halakar da mu mana suna harshe fada ka ji kanmu a kanka in gane in ba haka ba harshe ne zai magana da zai janyo baya duka ya janyo wa hannu yankewa duk wani bala'i da masifa a harshe an gane ya rusa mutum ayyuka haka harshen nan ka kame shi shiru yana da alkhairi ba kuma a komai zaka na tsoma baki sai ka yi magana ba sannan mala ya mana bayani akan matsaloli da suka shafi azumi mun ji cewa idan mutum ya ci abinci ko abin sha lokacin da yake azumi cikin mantuwa zai karisa azuminsa Allah ne ya ce da shi ya sha da shi kuma ba zai rama wannan azumi ba sannan mun ji cewa mai azumi ana so kar ya kai makura wajen mai shaƙa ruwa a hanci sannan mun ji cewa mai azumi idan ya wayi gari da janaba ko da bai wanka ba sai bayan fitowar alfijir to zai wanka matukar ya dauniyar wannan azumi din ya azumin sa an gane kamar yanda mafarki kuma mutum da rana ya mafarki ko da ya ga wani abu a jikin sa shi kuma baya bata ne baya bata wato ainihin azumi da rana muke nufi kenan yau za mu tashi a gaba da mala yake cewa babu bayani fadli sawmil muharram wa sha'bana wal ashhuril hurum babun bayani babun da zai bayani akan falalar azumtan watan al-muharram da watan sha'ban da kuma al-ashhurul hurum watanni masu alfarma da su ne rajab ko da kuma zulqa'da da zulhijja da al-muharram waɗannan me su ne Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashar shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard sai ce minha arba'atun hurum watannin kalandar musulunci su ne al-muharram الصفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة فأدنا سنة الشهور 12 شهرا في كتاب الله فمنها أربعة حرم أقوى تنيمة سؤال فرما فأدنا سنة مكتش رجب ذو القعدة ذو الحجة المحرم أنغاني تسمى أنكو أيتد متنيا أزم تشيسو مالا يا كاو حديثي guda biyu a babu ko uku na farko an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abu hurairah Allah ya kara mishi yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu siyami ba'da ramadan mafi falalar azumi na nafila bayan na ramadan kenan ko afwan mafi falalar azumi bayan na ramadan a azumi da suka shafi na nafila kenan ko shahrullahi muharram shine azumin da aka yi shi a watan Allah na al-muharram wannan jingina watan almuharram zuwa game ubangiji ta'ala yana nuna falala ne da daraja na shi an gane duk abubuwa masu falala da daraja sai Allah ya jingina su zuwa ga gare shi kamar naqatullah ko kamar baitullah an gane wa afdalu salati wannan kenan gaba ta kwadaitar da mutum ya yawaita azumtan wata na me na almuharram wa afdalu salati ba'da al-fariḍa salatu al-layl sannan sallar da ta shi falala bayan sallar falala ita ce sallar mi sai me yasa ta fi kusa da idan Allah kai ka tashi karfe uku kai sallar ka kai kadai ka koma ka kwanta ka tashi ka bi asuba wannan ikhlas da wuya ne ya ta shigo in dai ba kuma dan da rana a danga idan ka yayi ja bane in ka zo da ba da hawa na idan ka yayi ja ka ce wallahi je tun ɗayan tashi in ke sallah har gudu kallati na kadar gazlaha min ba'di quwwatin an kasa ka ka gama yin aikin ka da rana kuma ka zo kana warware kanka da ka bar sirru tsakaninka da ubangiji in kana yi ka bar shi tsakaninka da ubangiji in dai ba a babun ka kwadaitar da dalibai ko babun kaza ba akwai wani abin da ba a faɗin shi amma duk abin da kai na ibada ko na aiki na gargari sai ka faɗa wallahi bai dace ba kuma baya dacewa haka mutum yana ayyuka na gargari kuma yana kokarin ɓoye su da haka wani hadisi da ya nuna a kan falalar azumtan wata na al-muharram wanda a ciki ake samun tasu'a da ashura ko وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان daga Aisha Allah ƙara mata ya dace shanar sassan bai kasance yana azumi a wani wata ba fiye da abin da yake azumta a cikin watan Sha'ban an gane wanda Sha'ban daga shine sai mi sai Ramadan malamai suka ce hikimar shine kamar dai sallah ce ta farilla ai nafila tana gabatar ta ko misali sunnoni rawatibai ko nafilai mutlaqai to annabi sassan shi kansa yana gabatar wata Ramadan da da da wato ainihin azumi tunda daga Sha'ban sai mi sai Ramadan fa inna kana yasumu Sha'ban kullahu wato annabi sassalim yana azumtar sha'ban dukkansa wafi riwaya wannan a wata riwayan kana ya sumu sha'ban illa qalila yana azumtar sha'ban sai wasu yan kwanaki kadan wannan shine kullahu din an gane ba du yake azumtar sa ba azumi kullun kai ta azumi din nan ba shi yasa afdalus siyam siyam daud azumin da yafi kone falla shine na annabi daud ba kullun kuma yake azumi ba shine yau yayi gobe ya sha yawwa kai ma za ka iya kai ba za ka iya ba ko ayyamul bid kwana sha uku sha biyar na wata ka ɗauka in ba ka iya ba litin da alkamis in ba ka iya ba ko da iya litin ne ko da iya alkamis ne shi dai akwai wata ibada da ka sabarwa ne da ka sabarwa kanka kake mu yanzu ba mu da himma ko in sha ka samu azumin nafilan wuya yake yanzu wani ya ramadan shi da wani azumin sai da aljanna wala shakka ne shi yasa wa an mujibata الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق دغا مجيبة كو الباهلية دغا بابن تكو بفنتا تشي يا زوج عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق سيتفي فأتاه بعد سنة سيدا وجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد شكرا قد أدوبا من حديثنا وقد تغيرت حاله حال سيامي شنجا وهيئته da yanayin shi faƙala sai wato an yi annabi sassadan faƙala ya rasulullah amma ta'arifu ne sai ya ce ya ma'aikin Allah baka sannu ba ne baka gane ni ba ba shi ne a can ba ƙala wa man anta sai ya ce waye kai ƙala an albahili ni ne albahili allazi ji'tuka amal awwal wanda shekaran farko na zuma cikin ayar mutane ƙala ya ce fama gayyara ka me ka duba hadisin sai ya ce mi ya canja maka kala gashi ka canja wa qad kunta hasanal hay'a alhali kana da kyau da qala ma akaltu ta'aman منذ faragtuka illa bi layl yace tunda na barka ai bana bana ci sai da daddare da rana azumi nake kina wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace azabta nafsak ka azabtar da ranka ngani kaje ka addini bayan da aka bi ba ko inda kai ba haka aka saukar da shi ba a cikin ayoyin azumi da Allah ta'ala ya kawo tunan rayuwar da dina muku tuba da kusa ya ya ma'aduta sha ramadan sai ya ce yuridu Allah bikum yusr wala yuridu bikum al-usr shi azumin kansa Allah ba azabtar da ku yaso ba shi yasa shari'a ta ce ka jinkirtar da sahur ka gaggauta mi buɗe baki in za ka yi bulaguro ka sha mace mai ciki ta sha dukkan wannan sauƙi ne Allah ba yana so ku wahala bane in gane shi yasa azumi sauki ne shi yasa kakanninmu da da suka ringa kwana uku a jere suka kashe kansu da sai su yi kwana uku a jere ba ci ba sha shi ne ma'ana sun azumci ramadan babu wani addini da aka rana na uku sai dai a dafa ruwan ɗumi kaɗan sai a ba mutum a hankali a hankali har uwar hanjinsa ta wani wannan shekan ne musu wahayi sun maƙala sai annabi ya ce da shi som shahara sabr in azumin kake so ka azumci watan haƙuri shine na Ramadan kenan ko wa yawman min kulli shahr da yini a kowane wata qala zidni yace ƙara mun ina jin ƙarfin jiki na fiye da haka fa inna bi quwwa yace ina da ƙarfin jiki qala sum yawmaini annabi yace to ba Ramadan din kana azumtar yini biyu a wata qala zidni yace ƙara mun ina jin ƙarfin jiki na qala sum thalathata ayyam annabi ya ce to azumci kwanaki uku qala zidni ya ce ƙara min qala annabi ya ce sun min al-hurum to azumci daga mai al-ashhur al-hurum an gane kenan wannan shine ash-shahid da mala ya kawo maka can da yace wal ashhur al-hurum din ko ce to kana azumtar kwanaki watanni din nan na rajab da zulqa'da da zulhijja da al-muharram watruk sai ka bari sun min al-hurum wa turuk ka azumta daga cikin su sai ka bari sun min al-hurum wa turuk ka azumta daga cikin su sai ka bari wa qala annabi sai yayi ishara shine ma'ana wa qala ai wa ashara sai nuni bi asabihi thalath da yatsunsa guda uku thumma arsalaha wato sun min al-hurum waturuk sun min al-hurum waturuk sun min al-hurum waturuk sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki yatsunsa an gane kuwa wani hadisin imamu al-albani ya da'afa shi abu dawud ya fitar da shi wa shahru sabr shine ramadan na haka ne bil jumla ne shine hadisai waɗancan guda biyu ingantattu ne bukhari da muslim suka rawaito su cewa annabi sallallahu ya ce mafi falalan azumi shine wanda aka yi shi a watan al-muharram sannan aisha ta ce radiyallahu anha cewa annabi sallallahu yana azumtan sha'aban kusan sai kwanaki an tsirari a ciki sai daga cikin ayyuka na alkhairi da mutum zai gabatar kuma a lashar rafanin din akwai mi akwai azumtar waɗannan kwanaki sai dai mu sani babu azumin kullum mafi falalan azumi shine mutum yau yayi gobe mi ya sha an gane mu ƙara hadisin gaba babu fadli saumi wa ghairihi fil fil ashr al awal ko min dhil hijja babun falalar azumi da wani abu da ya wanince shi a kwanaki goma na farko na watan zulhijja kwanaki goma na farko na watan zulhijja suna da falala Allah ya rantse da su wa layalin ashir malamin tafsiri isa abla dan abbas da wasu su sun tabi cewa layalin ashir din su ne kwanaki goma na farko na watan me na watan zulhijja shi yasa har ibn al-qayyim yake cewa yinin kwanaki goma na watan zulhijja farko na farkon watan zulhijja sun fi falala akan kwanaki akan yinin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan ya ce in an kalli darare to kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan sun fi falala so da suna aisha radiyallahu anha take cewa me idan dakhala al-ashr nafsa sai idan kwanaki goma suka shiga na ƙarshen watan ramadan ahya al-layl wa ayqadha ahla wa shadda al-mi'zar an gane kuwa wannan in an kalli dararen su saboda sun yi falala ne kwanakin goma na ƙarshe na watan ramadan saboda mi da lailatul qadr amma idan an kalli yini to kwanakin farko na goma na farko na watan zulhijja sun fi falala saboda sun yi falala ne da yinin arafa ranar tara ga watan an gane na zulhijja idan aka suna da falala to ana so mutum ya gabatar mai da ayyuka na gargari a cikinsu an ibn abbas na radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu daga abla dan abbas Allah ta'ala kara musu yadda yake cewa annabi sallallahu ya ce ma min ayyamin al'amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu wasu kwanakin da ayyuka na gargari suka fi soyuwa a wajen ubangiji ta'ala fiye da ayyuka na gargari a cikin waɗannan kwanaki sune ya'ani ayyamal ashr yana nufin kwanaki goma na me na farkon watan zulhijja qalu ya rasulullah wala jihadu fi sabila suka ce ma jihad har jihadi duk da shi ma yana cikin ayyuka na gargada amma sun kebance shi da ambato saboda falalai shi qala wala jihadu fi sabila annabi sai ya ce har jihadi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali sai dai wanda ya fita jihadin ya ɗebi dukiyarsa da ransa gaba ɗaya ya fita da su falam yarji min zalika bi shay bai dawo da komai bai rasa ransa ya rasa dukiyar shi wannan hadisi in yayi nuni babu azumi a ciki amma a sama me yace babu fadli sau babu fadlan azumi nan imamun nawawi yana so ya maka ishara cewa daga cikin ayyuka na gargari akwai azumi da haka waɗannan kwanaki goma na na zulhijja suna da falala aikin hajji idan ya kubce ma a kwanakin nan duka rasa komi in ka tsayo arafa ka samu aikin hajji mun gane saboda annabi ya ce alhajju arafa sannan a ciki ne aka shar'anta layya a ciki ne ranar arafa yinin arafa da Allah ta'ala ke yanta bayi masu tarin yawa a wannan yini din aka ayyuka na gargare a cikin su mutum in ya dace da wannan kwanaki din ya yawaita ayyuka na gargare wanda daga ciki akwai azumi in za ka iya azumtar tara kwanaki taran ka azumta na goma ba za ka azumta ba me yasa ranar sallah daga kuma cikin kwanakin da Umar radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane a azumce su akwai ranar sallar azumi karamar sallah da kuma mi sallar layya an gane da kuma ayyamu tashriq da duk waɗannan kwanaki ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a azumce su amma a ƙasar Hausa ba ruwan su sarkin musulmi ya ce an ga wata asce ba su gaba dan haka an yi sallah yau su kuma dan sallah suna azumi ko ba su da azumi ba azumi dan sallah dan haka mu tashi mu je mu karantar da mutanen karkara yawa ana sayan lokuta a gidan rediyo ana zuwa an suna jin rediyo sosai makwa in ka je gidan rediyo kai program su zaka ji suna ta kira saboda su suke jin rediyo kullum daga sun dawo a jeji ba su da aiki rediyo suke kunna na haka a je gidan rediyo a wayar musu da da kai a karantar da su cewar abinda suke ba addini bane idan shugaba ya san cewar an ga wata yau a dau azumi in yace an ga wata a sauke azumi amma mun yi sallah bayan kwana biyu kaga suna sallah kuma duk azumi su karbe wannan ba addini bane Allah ta'ala shiryar da mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi